العالمين اللهم اجعل البلد ولبلد امني واهل عقدة لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء biyu ga watan jima'a da kafira shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da sha biyu za kuma mu tashi darasi na ɗari da sha uku a wannan littafi mai albarka الوجيه في ذكر السنة والكتاب العزيز شابي ندري هدل عن سنة تقل من أقوم في كتاب البيوع عندما يأتي الهبة abin da ake nufi da alhiba shine yake a hausa dai kyauta ake nufi amma yake ta'arifuwa ma'anarta shine alhibatu bi kasri al-ha'i wa taqdid al-ba'i al-muwahhada bayan al-lugha zahirin shi ba tare da yi wannan haɗin wato kasara shi za a ce cewa ribatullah kaga sai ce wata fitil ba almuwahada da yi wa wannan ba din wata ne guda ɗaya ba shadda ba wanda ta yake ne dubu ɗaya shi ne za ka ji ba wuce sai ce hibbatullah kuskure ne hausa ce hibbatullah shi ne daidai an fahimta da kyau ko kyautar Allah kenan in za a yi lakabi hibatullah ba hibatullah ba sai ce iya tamlikul insani ma lahu li ghairi ba ne mutum shine mutum ya mallaka wa wani abin da yi mallaka nasa ya ba wani sa abin da ka ba wa wani yake kira kyauta abin da yake potancin ɗinka ne ka ɗauka ka ba wa wani shine kyauta sai ce fil hayati bila iwa a rayuwa ba tare da wani canji ba ba kakara kuka yi ba cewa in go wannan idan ya baka kaza ka baki kaza na kakara wannan ba kyauta sunan sa amma ka baki ba tare da wato ya baka komai ba wannan shi kira hiba to shi sa ba da yake um bila iwazin ba tare da wato iwaz ba sai ta tahrizu alaiha sannan kuma sai kwadaitarwa akai kwadaitarwa akan ne akan kyautar عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga Annabi kira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace ya nisa almu'minat ya ku taron mata mu'mine ko ya nisa almuslimat ya ku taron mata musulmai la tahqiran najaratun lijaratiha kada makwabciya ta raina ko ta wulakanta makociyarta lijaratiha wato ka tattare da makociyarta walau birtina shaɗin ko da da kofatan da dino abin nabi shi ne zai koma hadisin abuja da annaba ne za ta kula ne idza tabakta maraqatan fa'fir ma ma'aha wa ta'ahad hajiranan idan wato idan ka dafa wata karbata guda ne ko dan nama mara yawa sai annaba alaihi salatu wasallam ya ce fa aksir ma'a ka yawaita roman wannan nama wa ta'ahad hajira naka karaba makota wannan duk za ku ga magabatan mu a baya ba ce karatu da yawa ba amma suna amfani da shi shine za ga a shekaru da suka wuce ana yin wani abu da ake ce dauki in aka yi sabon abu a cikin gida sosai a ba yaran gidan a cikin faranti a tsatsora a ƙananan robobi ya rika kaiwa suna wani abin sauki ko da gida aka je za a ɗauka a zuba wata kila su bashi tukwiti kuma ya godiya da addu'a amma yanzu kowa kan zai zai kowa shi kaɗai in ya zuwa wanda shi kaɗai zai haka ake yi to kaga na ta hankalin na jaratin lijarati ha walau firtina shafin haka ne ko yau me ba na haka da ce a albara gyara ko wannan ai dalilin bai da kofa ko da da kofa ta kafiya ne oho wala birzina jadi ko da da kofa ta kafiya ne wannan yana irin gurare yana da cikin wuraren da ban an samu tuntuɓar harshe ba wata a wani a wuce domin wani ya ji ya gurin zai ce wani gwanan ji ne kuma inda ke yawa wannan firistina kaɗan ne za ki ba wa birisi a wannan wato na yake cewa tuntuɓar harshe wannan firistina ta ji ko da da kofatan akuya ne wa anhu wato an rawaito daga abu hurairah har yau annan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da annabi Allah tabbata gare shi yace ta haru ku rika yin kyauta wannan ba ya gabe komai ta habu sai a so ba yadda za a yi kace kai ka bayyana addini za ka je gurin wanda kake so ka aura ba za ka ba komai ba wannan karatun na kai kai kadai ka samu shi mutum ya ce yi ai kaza kaza a'a an yadda kada su yi roƙo amma dai in kana so ka gina ko ana son ka dan Allah to barka kyauta jahadu jahabu kaga annabi alaihi salatu wasalam mutum nawa ya rike wa kyauta dalilin kyautar suka koma musulunci akwai wanda ya zo da niyyar yana da niyyar kullum dan da ya ga annabi alaihi salatu wasalam sai ya sai ya sai ya yi mara rauni ko ya kashe shi yana faɗa wannan a cikin kafirai yan uwansa amma da ya zo ya samu dama ya je gaba annabi alaihi salatu wasalam annabi ya bashi rakumi sanda guda ya ƙara masa sanda guda ya ƙara masa sanda guda ya ƙara masa sai da ya bashi rakuma sun kai wajen ɗari tara ya tattara gaba ɗaya ya kaɗa su garke guda ya hanyar gaba har ya kusa shiga garin ne kai ni wanda irin mutum ne irin wannan mutum ne karamci wanda kullum na faɗan maganganu a kansa amma irin wannan kawai bai dace musulun da ya tafi yana zuwa garin su an san yadda yake a yawa aka gan shi ya zo tun daga bakin hanya ya hango shi fara daga kira ya huta ran mutane kaza ya kabila kaza sai na zo muku daga gurin wanda baya tsoron talauci yodi a da amal la yakhshal faqara yana kyauta irin jawar da baya tsoron talauci yasa wala aliyu da mun yake cewa ya fi kowa fai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga tufa mai kyau da kayi ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam zai baka kyauta kamar ne malam wane mutum wane mutum wane mutum Allah ya zaka da alheri to saboda haka wannan shi ne an fahimta da kyau ko to shi ne yake cewa kurka kyauta sai a zo da hadu da habu kurka kyauta sai a zo ko yace qabul qabulul qalil min al-hiba karbar kadan daga kyautar kuma ana biyo da radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala لو دعيت إلى قراء النبي يجي إذا ذا أكراني زواجا واتو ذراعي كيني واتو سنجللين ما يكفي ذراعي داولا سنجللين هنو أكا في نعم كربلا inda za a mutum zai dafa karfata ya gayyace shi ko ta gaba ko ta baya walima annabi alaihi salatu wasallam ya ce au qura'i ko abin da yake kasa da abin da yake kasa da idan zawo shine suke cewa kamar kafa wasu kuma su kofato amma tilsin shi ne kofato kawai zan to iya kafar kanta daga kan idan zawo zuwa kasa kaga kan an ce iya kofato nan kuma daga kan idan zawo zuwa kasa shine qura kaga shi ma ba dama me iya kafar ce kawai ta kasan ma ba ma dangane da kafar ba annabi alaihi salatu wasallam ya ce la ajabtu wallahi da na amsa walau uhiya ilayya zira'un aw qura'un da za a ba ni wannan karfatar ko kasan karfatar la kadin su da na karba kaga wannan duk tawazu ne na annabi alaihi salatu wasallam yace ma la yuradu min al-hadiya abinda ba a juye da shi ne kyauta an ma kyautar ta karkai da jaddin an ajra ibnu sabit al-ansari kala حدثني ثمام بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني ديبا yace wata rana na shiga gurin su sai bani kirari shi ajira bin talib al-ansari ne yake cewa suma mata bin abdullahi ya ba shi labarin cewa ya shiga gurinsa gurin wa kun yi shiru da zancen na kawo an ajira bin talib al-ansari kala حدثني يا وانا لابارن سوى حدثني سمامة بن عبد الله قال دخلت عليه الضمير يعود إلى من؟ إيه؟ Kubar ƙara da hadisi wannan formula ce a larabci idan kana yi da za ce ka nemo zamiri zamirin yana kowa kan na farko ko na biyu ko ko wanda zamirin yake a kansa ba ma ya cikin zancen gaba daya sai ya ce bala wala da ƙiba sai ba da tarare ƙara sai ce kana a rasar radiyallahu anhu la yarzu ƙiba ana san maliki kawai da turare baya jikin baya juye da shi kare yake wa dama anan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yurdu tiba yace saboda Allah shi ma yana iya cewa annabi alaihi salatu wasallam kai mai kyautar turare baya juye da turare a cikin makaranta wa ani ne anan an azra bin sabit al-ansari qala haddathani sumama ibn abdullahi imamu abdullahi ya bada labarin cewa qala yace da kallu alaihi bana wala ni diba na shiga gurin da zai bani turare na gurin anas da malik ai to nake inji waye ya shiga gurin wani tsakanin azrat bin sabit al-ansari da sumamatu ibnu abdullahi da kuma anas su su ukun nan waye ya shiga gurin wani shi yanzu reference da ya kafa da anas da malik ya kafa ya shiga gurin azra ibn sabit al-ansari kun yi jiro azra ne shiga gurin kun yi dadi eh ai labarin bai ba wani kuya ne ai kamar abin da muke faɗa karatun mu nan ne ne musulun ya faɗa an azra bin sabit al-ansari kaga yanzu shi zai ba da labari shi azra bin sabit al-qali ne haddathani sumama bin abdullah ba ba wani kuya kawai sake ke tunani sumama bin abdullah ya bani labarin shi yanzu azra to yake kafa ma hujja na abin da ya faru an fahimta da yau yawa sai ya haddathani sumama bin abdullah qala da kallu shi sumama bin abdullah ne wa azra kyauta sai ya jinta kun fahimta da kyau shi ne ya bawa azra kyauta shi ne da ya ga ya ci karba ka baka je gurin mutum ya ce ka karba a kaza annabi ma alaihi salatu wasalam injiniya ya je gurin malam muhammad sai ya baki kaza ya ci karba sai ya ce da shi to ai annabi alaihi salatu wasalam ko kuma wani ma in an ba shi yana karba shi ne bayanin da yake an fahimta shi azra yanzu shi ne ya ba da labari kuma shi ne ya kafa hujja da anas lambani dan su ma mace ya samu gamsuwa yawwa bana wala dini ban sai ba da tare kare ce kan anas radiyallahu anhu la yaruddu diba anas amali ya kasance baya riyar da turare in ka bari shi kuma dalilin sa anas din kare ce wa zama yana riyar cewa an anas an anas anas yana riyar cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala da la yaruddu diba annabi alaihi salatu wasalam shi ma baya fiye da tarare har wani banki na kawo da muna ce shawadin muhammadiyya akan wasu abubuwa da annabi baya mai da tuntun ko shi ga hadisi ya kawo ya kawo sauran abubuwa guda uku ko biyar su yi ya warke na san kun manta baitin amma zan zo a nemo ki zuwa sati mai zuwa an gane ko to sai ce wani bin umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatun la turaddu annabi sallallahu alaihi wasallam yake abubuwa uku la turaddu ba a juye da sai yi alwasa'idu kulu wani irin kulu wanda mutum ya an yi ba ko za a bi goma ya zauna irin na kuma kasa kuke cewa ko malam sun tuko shi to aka yi goma mutum shi irin na zarakai to kaga zuwa na ko girmama da tunda ba ku jini ne da ku jini ne da zulun ku cince sun nan ba sai a ko ma ka dingina ne ka kashin gida in ka ga kina da wasai da alwisada kuma guda ɗaya ne wa zuhur da mai ai kun gane dan malami saboda wato ya saboda gaisuwa kawai da mutane baya rabo da irin dan turaren nan dan siriri wanda da ya zo abin da yake yi an fahimta da kyau ko da ya zo abin da yake yi sai ya sai da ya bai mutane kafin ya shiga cikin sai ya zaro shi ya goga a hannun idan ya goga duk wanda za ka gaisa da kun gaisa sai ga hannun aiki wannan sunna ce sunna ce mai kyau da ya kamata a kiyaye ga shi na adawar ruburan na san cewa kun manta mun biya saboda haka annabi alaihi salatu wassalam shi za muka ce da wanke hannu da sa harsan daila duk tsarin musulunci ne ba tsarin corona ba kawai don baba yi ne Allah wane ne ne wane ne to an san malik baya rabu da shi kuma ka san kamar yadda alhaji nake gaya wa mutane kwanaki mu muka fi kowa da san dama da tsarin wannan ko ba corona saboda ba hauke yana da wata ɗabi'a kana lura mutum ne zai koma gefe ya ga ta ta sai haka ko ba haka ake yi ba sai zai haka hannu sannan kuma ya zai koma hannu Allah ya fitar da tsari a mai wata rana an suna tsaye a kuma rabin da kanta shi da mana Ibrahim kade wallahi sai wani mutum kawai ya dawo suna tsaye da mana Ibrahim kade sai ya dawo sai suka hango shi yana hango shi daga lezan nan zai ɗaya ya gungi zai ce inna lillahi wa inna ilaihi yace ka ga wannan ba Allah ba nan zai zo mu kai yace kuma ba mi ka hannu ba sai a samu matsala yace ko wallahi muna gaisa a jini mura sai wala ibra ka ne yace ni ku ba mura da zan ka san Allah ne zo ka gaisa ku a gari da mura yazo sai dai ku ta kira ba ai kaga da yake radi ne ni ne zuwa jin da waya ba zai da waya goma gibi da nake yi tunda ka ko ba ka bane ka san zaka fi to saboda haka wannan shi tsarin musulunci shine wani hannun nan shi sa za ka ɗabi'a duk wanda ya san me yake yanzu da ka zama harkokinka a waje kana shiga gida ka fara wanda abin ɗan ƙananan yayan ka zo ka ɗebe su wane zo ko kuma kana tsaya a abun hawan ka kafin ka zo saboda yaran suna inda ba ci ba ci ba su dawo sai ka fara goge hannunka to duk wannan ka bargazar da ka ɗebo ka gama da ita a waje ballan da ran kana da jariri ba laifi ba ne yanzu ba aka yi ba haihuwa duk wanda ya zo zai ɗauki yaro ka ce a bar da hannun da yaro ya goga bare kuwa ko laifi ne ba gari ba ne ba boko ba ce musulunci ne wallahi eh da ba sai kai sai a fata dauka wani wani abokin mu da aka yi lokacin corona da aka yi ɗansa ai yaran gidan yan matasa haka wallahi kana zuwa daga wajen kowaye da baka sai sun sama sun sama aiki su da ba ba makaranta a lokacin suna jin zallawa zai zo da ita zai dambala ba daidai ne kawai wasu zai su ɗauka boko ce ba boko wuce ba abin da yake musulunci ɗauka saboda haka jama'a mu su koya turaren nan da ake siyarwa ya ce ɗari biyar ko abin da ya kama da haka ka sa aljihun geron dokar ya wuce shi aljihu da zarar an yi mu'amala an yi aiki ka zaro ne kan ki ba amma sai ka ɗan goga mai har ko shi kaɗai ma ko ba wancan nan kaji shi kansa an zanta ya zane in ka duba abubuwan haɗa da ya ke ka sane mu to shi ne kaga sai ne wallaban da nono in girmo isake lafiyayyen nono ba haɗi ba annabi baya mai da shi in dai nono ne mai kyau aka yi wa annabi kyautarsa to baya biye da shi mun ji gaba gaba ta uku ko ta hudu ba ta biyar almuqaba ta bil iba compensation ramawa in an ba kyauta karama ana aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyya wa yusibu alaiha annabi ya kasance yana karɓar kyauta kuma yana rama kowa kanta kaga a lokacin da ka karanta ibnu hajar ɗinka alawi ne da karɓar kyauta ba sai lokacin da wani makauye ya zo abin da ya kawo sai aka ba shi linkinsa sai ya ce bai shi shi ba annabi ya ƙara mar misali ya kawo kaza an ba shi akuya sai ya ce shi bai shi shi ba sai annabi ya ƙara mar da ta bai shi shi ba aka ƙara mar rakumi to shi ne annabi ya ce da kiru duk ba kawai da ya kawo kyauta ya daina kawo sai dai na karɓar kyauta saboda baɗe tunda a malikiya ya za ba da su da ba an ba kawai takakkiya daga kawai ya ce ya kawo ma kabewa ko kwanzabi guda ɗari misali kuɗin da dubu goma zai tafi zai ka ɗauko dubu biyar ga wani ya da ke ji ɗebo mun mai nan wai ba ka ba biya ki ba in dai na ji wata zo wata wasa wata dawo in dai ba za ka biya da kuɗi na ba to ya kamata a dawo mun da nawa abin da mata suke yi na barka eh barka korafi za ka ga mace na gaya wa mata muna karatu ne sai ba wata mace da kingiya babu kaza kaza kaza sai Allah babu ne sai kuma za ku gane kula da kwakwalwa ne sai sai an rutu na an buke haihuwa duk tsawayen da su dari da wanda ta bada dari da wanda ta bada dari biyu da dari biyar da mai dubu ɗaya ta haddace duka ta haddace su ba za ka ga bayan shekara biyu uku wata ta yi irin tsawon lokaci ba ta haihu ba amma ba ta manta cewa nawa ta bata ba in ta tashi yin barka sai ta fi nono ta bayar kai ko yanzu Allah ga mata malar na gudu wallahi ka manta sai dai kawai ka tuna wata yi ma alkhairi sai dai wata kila akwai wanda ba za ka iya manta ba amma da yawa za a yi ba irin wannan sai ka manta amma ban da bata to kaga ko ai kokolwa mai da kai ba ai suna da ita to sai ni um kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyya wa yudibu alaiha annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana karɓar kyauta kuma yana raba ko a kanta man aula bil hadiyya wa ya fi dacewa ka ba kyauta an aisha radiyallahu anha kana qultu ya rasulullah tace nabi ya ma'akin Allah inna li jarai ina da makwabta guda biyu fa ila ayyima uhdi wa zan yi wa kyauta a cikin su biyun nan wa ya fi cancanta da ba tunda abin da mutum ke yi ɗalibi ne ila a ƙaramin imami ki baba sai annabi ya ce wanda ƙofarsa ta fi kusa da ke shi za ki bawa kun gane ko wanda ƙofarsa ta kusa da kai yanzu yana da gidaje a jikin ka to wani jikin katangarka shi ya fi girman haƙƙi akan wanda yake kusa da shi sai dai wata kila idan ka duba kaza na kusa da shi ya fi ki bukata to wannan da ba kuma za a duba wato abin da ya dace ne an fahimta da kyau ko saboda haka yana da muhimmanci wannan mu mu kiyaye shi sosai da sosai to sai yace wa an quraibi mawla ibn abbas anna maimuna bint al-harith an kawo daga maimuna bint al-harith akbaratu ta ba shi labari cewa annaha ataqat waliya maimuna bint al-harith al-mustaliqiyya ba ta annabi alaihi salatu wasalam ta yi kyautar wata bai wanda walam tabta adin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba ta nemi izira annabi alaihi salatu wasalam ba ina so ku fito da wani fikihu saboda fikihun da musulunci ya fito da shi ko yayi ya burge ni to shi ma wannan hadisin ina so a fitar mun da fikihun cewa annabi alaihi salatu wasalam ba ta nemi izinin annabi ba falan ma kana yin wahallabi ya duro a da hafi yayin da yinin da yake dawowa ɗakin da ya yi ita maimuna kala sai ta ce a sha'arta ya rasulallah shin ka sani ko ya bakin Allah alli a ataku wa da shi na yanka baiwa ta kala sai ce au fa'alti yace haba kamar irin a wata kace au da amma kin bayar da ita tana da wani abu wata waya au kin bayar da ita dama kala tace na'am bare kuwa kala da yace amma in nake lawa a daiki ha aqwalaki sai annabi yace dama dai kin sani kannan mahaifiyar ki ka ba domin annabi ya lura suna da bukata kana azama li ajli sai ya fi girman lada a gari sai kin fi samun lada saboda yanzu za ta samu ladarin rufi biyu ga ladan zumunci ga ladan kyauta to wanda fito kuka koya in kuka faɗi iya wanda yake bukata sai mu wuce wanne kun yi shiru ba koyi ko na bidiyon da nake so a fito da shi shi ne na
ya ce ku kamata cewa idan mutum za ta yi kyauta a wasu mutum
na yadda akwai wannan amma ba shi nake bukata ko shakkawa ba akwai wannan yana da kyau wanda ki bada abu ki shawarci ba wajibi ba ne sai ne eh shi ma za mu in za ki kai kyauta ka ba wa makusanci shi ma mun fahimci wannan wayannan duk addini suke sai ne na kun yi juru
wanda akwai rashin sanin ya yi ma'anar kuma ya samu kuma
sai kaga da da yazo ba sai an gaya mar ba kai tsaye shi ma koyi ne amma ba wannan na yi da wannan ita ma koyi ya ce amma ba ita ba abinda nake so tunda kun faɗi uku in shi ne abinda gari ya faɗa cewa yin kyauta ga makusanta wannan ita ma a biliwa bai hada tariha ce kai abinda nake so shi ne a fito da shi ne matsalar saboda akwai wanda akan wannan matsalar akan wannan matsalar Allah sai da aka suka rike rigima da matarsa shi ne a je mutum tana da abu za ta iya bayarwa ba tare da ta ne kun fahimta da kyau yawwa ba ko da yaushe ne za zai zama rigima ba dan kawai matar ka yi kyauta da abinta za ka ga wani lokacin kayan da ne suke mata kaɗan ko suke kaza sai ta bayar wani zai ta faɗa a kan ne kaza kaza kaza kaza ɗabi'ar mata ce suna yi ɗabi'ar mata ce kaga a wannan irin rike wayannan guraren zai taimaka ma wajen yin sulhu kan wata kan wata ya samu matsala da mai gidanta ko ta yayar ka ko zai taimaka ma in ka rike ku sai mutum ya gama wutar da yi zafi sai ka ce wa eh guda ne ke wani kyauta ba amma shi zai ka gaya mai cewa ba annaba alaihi salatu wasalam ma shi an yi matar da sai kyauta bai sani ba ɗabi'ar matar in dai wata mai kyauta ce in dai matar ka ba marociya ba ce tana da kyauta wani ma da bara yake ai shekarun baya a yadda ake yi ma ba dai yanzu da ake da ruwa ba in mutum ya ji shopping sai ya siyo wani abu da ya san matarsa za ta rike kyauta ga baki kaji ya ce kwarai ko kuma baki dan nan ne ya biyo ba ko shi za a ji ya zuba ba ido ya ga waye ne magana eh yanzu da haka wannan shi ne Gurbatu tabbili ba bil aulad bin hiba kun ji ga wata gaba ta bakwai haramcin bibi da wasu a cikin ƴaƴa wajen kyauta ka ɗau wasu kai musu kyauta ka ki ba ƴaƴan wani ka ba ƴaƴan wani an da ba da bin basirin kana da sadaka alayya abi ba za ku biyo adalci ne na magabatan mu Nu'man bin Bashir yace mahaifina ya ba ni kyauta domin tana zuwa da ma'anar sadaka ya ba ni kyauta bi ba'd malihi da wani abu cikin dukiyar da ya dauka yawa faƙalar tuni sai mahaifiya ta amurka bin turawa kun ga yanzu ya tsara ba wani ilimi ku don wani hadisan da kuke biya ba sunan mahaifiya to anan gashi ya gaya ma sunan ta sai mahaifiyar da bakin ta ce la arza don bai ta kai wace da sauran mata da sauran yaya ta ce ban yadda ba in ji babu ta hatta fi shida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai ka je ka ga ya annabi ya zama shida ban yi da ba ba shi za kuke ta faɗa ba kullum cewa ba ɗan drama ne yawan model ba matan annabi da sabon su za ku yi daya da wani san ake guguwa ba za a zauna lafiya ba li'an da faƙi da shi ila yi masu koyawa fatan mai zaman aure yanzu su ma ba su zauna ba shi ta ba mu yadda ba isa ba mu yadda ba to banda da ka hadisi da nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi sallam mahdi na ya tafi gurin annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam kun ga yanzu wai wannan magana da dai da wa take da dan ko da mahaifin ku duba fa kula shi ne yau da take ni ba zan yadda ba gaskiya shi kawai Nu'man da yake mahaifi na ya tafi gurin Annabi alaihi salatu wasalam da yi shi da huwa ala sadaqati dan ya zama shi da akan kyautar da aka yi shi ne yi shi da huwa ala sadaqati fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yake da afa anta hadha bi waladika kullihim ka ba wa sauran ƴaƴanka duka qala la yaja alayhi taqulla wa'dilu fi awladikum annabi yake ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayanku farja imani na ya dawo farar da tilka sadaka yake tuna yi da tilna karfi ya halatta sai ki kyautar da na baka na karba wanda za mu tuka ba nan gaba an bai da kyau ku wa fi riwayatin kala wata riwayat cewa ya fala su jinni idan da yace ka ba sauran ya'yan da ke yi da yake to karka sa da jela ni ba ki da kawai wannan ai akwai razali ko annabi ya ce wa zai wace da ba fa inni la tadu ala dawr ba kuma da dan kowace zalimi yace da mun ba na ji da akan zalimi wa fi riwayatin thumma qala wata riwaya yace ayasuru ka an yakunu ilayka bil barri sawa'an kana so wajen biyayya dinki ma biyayya bai kai kuma eh annabi ya tambaye ni ba ma yau bashiru da qala bala yace bare ka ya rasulullah qala bala idan yace ai ko ba zai yi ba fala idan ba zai yi wa shi ma biyayya din ka tam kaga ai ba laifi bane yanzu wajen kyauta ka zo kyauta ta kyautatawa ka ce duk wanda ya nade zan sai maka kaza sharadi ne ba laifi ko kuma wannan jami'a yake wannan primary yake kowa a biya ma bukatar da shi ne ne ba wai irin ka zuwa murya da yan muri muri a lokacin da suke cewa yadda aka biya yan jami'a kudin rajistirin da aka za a biya da ba haka wani a kowa ya ma bukatar da gine ne amma ka ɗauki za ka ba wa babba saboda zai aure sauran ba ka ba da robe halatta ba matsala ce babba sai dai kowa za ka ba shi shi ne abin da ake faɗa ko ba su zo yi waje ka raba musu ita kyauta ko ɗan ciki ba ana ba ki ba sai na baka da yazo zai ba da kyautar da ai ka ga dan cikin da yazo kafin ya rasu abin da yake wada yake cewa yake ga yana na ya yake a cikin wada cewa kin ga yanzu ba wanda zai gaje ni banda wato ku biyu mata biyu da kaza sai ta ce ai kuma ni da wanda ce kawai sai ce ai cikin wanda an sanar da ni cewa mace ce shi tana Allah ya ba shi tsakanin din a mafarki ya gani cewa ga idi din ko kuma ga set ɗin kai mace ce ko na mutu na shi ne abin da muke magana duka a ciki misali ba dai sunan ta kyauta ba wancan ai na ne in dai kyauta za ka yi to ba wannan ko fanta ba sama ne da wancan sai ka bani shi ne shari'a kaga ba laifi ba ne in wani abu ya taso kamar yadda na faɗa kuma sannan ai kaga wani mai hikima a tafsirin sura ta yusuf za ku iya tunawa a shekarun da muka yi biya gurin cewa an tambayi aka ce mata ne da biyu zuwa uku sai wata ce mata mai duk ga ta da wani wai a cikin ƴaƴan nan wa ka fito sai yake sagiruhum hatta yakbura wa ghaibuhum hatta yahdura wa mariduhum hatta yashfa an gama yace duk wanda yake kankanin kankani a ciki kafin ya girma yake shi na mutu ni kana da shekaru kaga yana buƙatar tausayi da ba yace sannan kuma wanda baya nan duk wanda ya je tafiya to zai za a jera ta maganar sa kowai har ya dawo zai rika ruwa yanzu ko kun isa irin abin da yake yi kun je ku yanzu ka za ka kai baka tafiya ba zai kira ka yanzu ce ka je ina ka je to sai ki da mara lafiyar sa har sai ya warke in ba ka da lafiya a ba ka kulawa sai a ce ba za a biya ba kudin magani ba domin wancan ba a biya ba ba kai ma ka kwanta ma kun fahimta yau kowa bukatar da ake duba kaga wani ne hikima ke nan da a ƙarƙashin surat yusuf da ana magana akan wayannan yan uwan ikhwati yusuf din mu je zuwa sai ne la yahillu li ahadin an yarji'a bi batihi wa la yashriha baya halatta ga mutum ya dawo wa kyautarsa ko kuma ya ce zai ciye ta ba kai mutum kyautar abu da shi kawo in biya baya halatta نعم تسيدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi yace laisa lana makal sauri ba mu da wani wato misali mafi muni alladhi ya'udu bihi bati kai ka iya cewa alladhi ya'udu kamar ka ce wane ne mafi muni a wajen misalin nan sai da alladhi ya'udu bihi bati ne koma wa kyautarsa wanda zai kyauta ya koma mata to ya fi komai muni kalkalbi ya jiya fi gani kamar karen da ya komawa aman zai domin wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ka ji ta yi malai ali zaman yake cewa ba shi domin in ya ba ka ba shi ko kyaki ba shi ko kyakin abinka sai ce ba shi san mai tseguminka ba shi zargin mai yabanka dan ba halinsa hansada ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko ba ki zobe in ya baka baya zobe ya ce ba ni kaya na dan gwani da annabi baya haka sannan ba ki ko kyakin abinka dan kana da shi shi yawan sa ba ruwa annabi da abinka sannan ba ki kan da sai kuminka annabi baya san wani ya zo ya rike maka gulma kai shi ai kai kaza kai kaza kai kaza sannan ba ki zargin mai yabanka don ba ku halin da an sada ba wani ya zo yana zai yabanka annabi ba zai ga wajen da zai idan mai zara a wannan ka ga ya haka da ya annabi baya haka sam to shi ne yake gaya mana anan wa an zaid bin aslam an abihi samitu umar bin al-khattab yaqulu hamaltu ala farasin fi sabilillah umar dan khattab yace na samu doki na je doki na ba dora wani za a tafi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ba za a wulla ji kana inda hu in garban doki ne dokin da aka ba wa kyauta kawai sai lalata shi ta yaya kaga baya kula da shi baya ba ki abin da kila wannan dokin wanda aka yi wa dusa ne ake ba ki abin ya zama in garma amma sai runjo baya kula da shi ba a rasu an askari ya hominu sai na wani yace sai na zo in siya daga hannunsa mutum ne ya kai makyautar mota daga baya kula da ita da ke kare kudin da aka nemi lokacin mu wa zanantu annahu bai'uhu bi rubbi abu da yana wani ji amma sai ne zamani tunda ni na bashi kuma ya lalata sai ya zo da arhaban zaran fata dole kai ma zaka wannan zuta fa ta'addu an zalika alladhi sallallahu alaihi wasallam yace sai ne wa annabi tambaya akan haka fa qala sai ce la tattari annabi yace sai na umar kai tafiya wa ina adaka hu bi dirhamin wa'idin ko da zai baka wannan din da dirhami daya yace gashi kawo dirhami daya karkaciya fa inna al'aida bi sadaqati kan kan bi ya'udu fi gayyi bi koma wa kyautar sa kamar karan da ya amai ne ilaji zargi ne kuma wannan wa yastafna min zalika alwalid bi ma yu'ti waladahu amma an kebance kyautar da mahaifi zai wa ɗansa idan uba ya kwace kyautar da ya wa ɗa ba laifi bane عن ابن عمر رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم سن دغا حديث زوا ga annabi hadisi ne marfu'i ma ubi balin nabi marfu' an la yahillu li rajul an yu'ti al adiya baya halatta ga mutum da ya bada kyauta sun mai yanzu auliya da ne baka komi illa alwalid in ba mahaifi ba bi ma yu'ti wala da ya wanda ya ba wa ɗansa kai mai kyauta kuma baya da ya ya kike kaza suka kwalli ya halatta banda da mahaifi da ɗa wai zarar da muda ilayhi hadiya wanda ya kyauta idan aka biyo mata kyautarsa fala kara hada lil mudi bi qabuliha babu laifi babu ya babu ne ga wanda ya kyautar ya karba abarka mutum ne kai mata kyauta sai da yi shi baya sai ka karba mai da shi yawa ana an ya rasu Allah wa ala annan da biyu sallallahu alaihi wasallam sallati khamisati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wata riga an gane ku shine khamisa ya yi sallah da wata riga da a alamu tana da zane zane wannan hadisin kurbani fa nazara ila alaliha nazaratan annabi ya kalli wannan adadi yake cikin rigar wannan man zaraba yayin da yi da sallah kada sai ce ila hu bi khamisati ali ila abi jahl wannan rigar gawa to ta abi jahl ne bai yace ku je ku mayar wa abu jahl wa duni bi abi jahl yace abi jahl ku zo mun da ɗaya rigar kaga yanzu riguna ba da suna yadda ba akwai zabuni akwai yasa akwai kaza ko su suna da shi ba abi jahl ya riga ce ita kuma amma ba ta da wannan kyakkyarin sai annabi ya ce ije yake so fa inda alhadni adiban ma salati domin tsazu ta shagaltar da ni gaban sallata wa an sa'bi da jahsama allazi wa kana min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahaba annabi alaihi salatu wassalam annahu ahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dimaran wahshiyan wa huwa bil abwa ya ba annabi alaihi salatu wassalam dokar jakin dawa suna abuwa aiki wadda wurin da ake kira wadda wa huwa muslimin lokacin annabi yana cikin harami farar da hu ya annabi ya yi jirgin ya mayar masa kala ta abu ta abu ya ce balan ma araba fi wani ne farar da hu aliyu yayin da annabi ya gane na damu saboda kyautar da ya juyar mutu kala da yake nesa bi na raddun alaika annabi ya ce ba haka kawai muka dama da kyautar ba walakin na hauru ya ce dai mu muna cikin harami ne mun san wannan hadisi mun ne man ta sadaka bi sadaka ce sun ma warisa mutum ne ba da sadaka kuma ya zo ya gada kai wa mahaifiyar ka kyauta bayan ta mutu kuma mutane ya duk kudewa ne sai ka ba mahaifiyar ka gida idan aka tashi bayan ta mutu in za a raba gadon gidan sai a ce kai banda kai tun da kai ka bayar yawwa shi ne abin da yake nuna ko ka sai mata mota ake kai ta ruwa haddadin domin kafin ta mutu mallakin da ne ba naka ba kai ne je gaba ya kai ne mai falalar yawwa to sai ce a ana abdullahi bin burayda ana abihi mahaifin sa waye mahaifin abdullahi bin burayda burayda ne shi abu musa lafiya ne قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وتبع ذات أبو قرآن لو تسي يا معجم الله إني تصدقت على أمي بداليا نابا وما هي تاج توتر بيوا وإنها ماتت amma mahaifiyar ta wata mu faƙada sai annabi ya ce ajara killa Allah ya ba ki lada ko Allah ya ba ki lada ma wadan da alaihi zira sannan kuma ga shi nan gado zai dawo miki da gobe shike nan magana ta kai hadayin umman hadaya shi kuma kyauta ta da umman ma'aikata al'adun ma'aikaci guda biyu kenan abinda kuke cewa albarkar kofi abai za albarka ofis da duk sunan da za a faɗa ana bi mai da bisa'i radiyallahu anhu qala in ta'amala da nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-hajj annabi alaihi salatu wasallam ya dau wani mutum daga cikin mutanen kabilar azri ya tsora musu aiki ya ba shi kwadaru yuqalu lahu ibnu al-tubiyya ko al-tabiyya wannan hadisi na ja ba ku misali cewa da malamai sun zo yanzu malami ya zo yana ba ku misali jiji baka tuno hadisin ibn al-dubiya ba shi ke nan kawai abin da zai ce ba ga hadisin ibn al-dubiya wannan ake ne ana tsare kaje a ga abin da yake kafin kyauta da annabi ya tura ke je karbo zakka wannan ma kadima yayin da yaje garin ko da ya dawo alibi da hada na ku ya rasulullah na karbo wannan naku ne wa hada uhudiya ilayhi wannan kuma ni aka bawa ko uhudiya ni ni aka bawa فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان النبي هو منبر فحمد الله واثنى عليه يقول الله يا الله خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه بك على الجبال ثم قال في ما بال العالم me yake damun ma'aikaci sai bar guda ɗaya ba umar ba me yake damun dan uwa da go da ba'aduhu domin shi ma asburi a gaban mutane da yace kun fahimci sabon ko inda ba shi da annabi ya goto sai da annabi ya ce ma ba da akwa da ya faru da kaza wa kaza idan kai abu abu ba wanda ya gani annabi ne ya gani annabi ba ya ba hankali amma idan ka bayyana wa mutane ku fahimta da kyau domin ɗabi'a hatta a tsarin shugabanci sai ka koyi wannan akwai abin da kana sanar za ka yi bayyana shi domin wanda ya zo ya laifin ya yi wasu kuma sun gani to karka koyi amma in ba a gani wato sai ka kira mu sai kai da shi ka yi kaza kai kaza ba dokan mu ba ta yarda da kaza ba in ka koma kuma za ka gamu da amma da mutum ya bayyana domin ka taura saukowa don ɗaya da ji tsoro to yi mahukunci a fili to shi za a kai laifin ba wanda ya gani ta da ya ce ma ba da akawa ne ya faru na kaza wa kaza ne sa mutane ke yi kaza da kaza da kaza haka annabi ke cewa amma in ka bayyana to shi ba sai ya bayyana ma to kun ga anan shi wannan ma'aikacin gaji an ga ma'arifa ba domin kowa ya ga mai a gaban jama'a ya zo ya ce wannan namu ne wannan kuma namu kun duba yadda yake sun aibu cewa ya bala ma ada lakum kaga annabi na tare da jama'a wannan shine nawo wa za uhudiya shi wannan kuma ni aka ba annabi ya wani waje gode wa Allah ya yi sun magana da yake ma babu amili da ba'atu da yake da mun ma'aikacin da za mu aiki fa ya ati ya dawo bai kule ya ce hada laka wa hada ni wannan naka ne wannan nawa fa halla jalaka fi baiti abi wa ummi annabi ya ce ya hada shi zama a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa fa yanzu a ayu da lahu amla ya ga za a bashi ko ba za a bashi ba me yasa bai zauna a gida ba kun gane ai yaran ko yau wanda yare ne wanda in kai za ka yi wani yanzu ba haka kalmar za ta fita ba annabi ya ce ya hada shi gidan zama gidan mahaifinsa mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ga za a bashi wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la ya'ti bi shay'in illa ja'a bihi yawmal qiyamati yahmiluhu ala raqabati ba wanda zai zo yace wa albarka fobi ana baka minista yau din nan sai a je ma kyaututtuka na banza wanda da ba za a yi ma ba annabi alaihi salatu wasallam yace to ku sani ba wanda zai zo da wani abu ranar alkiyama a baki shi ba sai ya zo da shi ranar alkiyama ya hamilu ala raqabatihi yana dauke da shi akan kafadarsa kun ga yana cikin mutanen da muka ce za a kare su ranar alkiyama ko abin fada kashi biyu ne ko waɗanda su zo ranar alkiyama za a gane ɗan aljanna ne kawai ko da za a gane ɗan wuta ne saboda alamar wanda yake da mata biyu ba ya masa a rinji mai kyau da ba mai kyau da ba zai tashi yana farfaɗiya mai mata biyu wanda baya a rinji zuwa sama zai tashi da farar layi da alamar da ya ko matattun ƙurani zai zo da kambi misali ire-iren wayannan kagar akwai na dama akwai na hagu duk alamar to sai ya ce wa in kana ba'ira annabi ya ce idan rakumi ne lahuro ba yana kukan rakumi wannan ihun da rakumi yake irin da zai au bakaratan lahaquwa ko ya zo da saniya a kafadar sa auya tana muwo haka zai zo da ita a wuyansa aw jatin ta'aru kun san larabci ba ne da shi kowanne dabba kukan da daban yace ko akuya tana ne shi da ta'aru sun maraba ya yi zai annabi ya daga hannunsa a tara aina aufura ta yi ibadan ibadan yi har sai da muka hanku har sai da ramin hambatarsa saboda daga hannu yana addu'a yace ala ku saurara hal ballabtu shin da idan yana da tambaye sabai talatin sai da ya faɗa ka sau uku na isar to da aka ba wannan magana muna da lokaci mu bi al'umra wa ruku ba shi bi al'umra al'umra kyautar da mutum zai yi wa mutum ya ce iya tsawon rayuwarka shi ne al'umra ya tsaya to ai ne ba zai yi duba to bari ya duba mana nan ba dai a go ala ga mata mala ga nan gurin ga dai nan mun ji yaro dai to za mu tafi al'umra wa rukuba ita kuma kyauta ce da rubutun zai zo yayi ya ji iya tsawon rayuwarka ko har ko sai ka mutu ko ni in ni na mutu ita za ni magana to sai gida ko gona abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah ya suna da kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alheri akwai daura auren malam kwana biyu ma bai zo karatu ba amma dai akwai daura auren da da kuma daura auren malam abubakar kanin mahaifiyar daura auren malam mustapha m alhassan kamar wato malam na garba da ji ana ce masa ni zai wani zarar wannan suna haka yake fadi to an taɓa jiwa malam abubakar gaskiya a zaune sai ce da kuma farida yakubu adam faridan yaya ko yaya za a daura auren ne ranar asabar din da mai zuwa karfe sha ɗaya a masallacin gwargini da wannan lokacin insha Allah ta'ala muna gayyata kowa da kowa insha Allah wanda bai samu dama ba zai ga shi addu'a sai daura auren Mala Abubakar Musa Gari da kuma Aisha Hamza Adu shugaba Siddiqa kenan wanda za a yi ranar Juma'a shi kuma Mala Abubakar Mala Hamu Karina ranar Juma'a kai a masallacin Juma'a na shekara a Tilafiya Abubakar Masjid a Tilafiya karfe ne da fara a ga dai mutum ya dalla da ya rasu ne yawan mutum duk muna musu mata da kai ya Allah wannan wakin sarki ya sa a yi lafiya Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya ba su ikon dauka da yanzu za a fara daukar nauyi insha Allah sannan mala abubakar albadari dan mata haihuwa ranar alhamis ya zama aisha yau kwana shida kenan a akwai kan wata da tara su kwanaki da ta haihu ta zuwa haihuwa ta rasu sunan da aisha sunan da ya bayar bayan ta haihu da rasu ta bayyana yarinya to shi ne shi ma kai ma haihuwa ya sa mata suna aisha muna roƙon Allah madaukakin sarki ta kan wata ta Allah ya yafe mata su kuma wannan guda biyu da aka samu Allah madaukakin sarki ya raya ya musu albarka Allah madaukakin sarki ya warki ikon daukar nauyi da ita ikon tarbi tarbiyyar da muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da tsofin da madaukaka duk waɗanda suka yi maraukiya da alkhairi na addu'o'i Allah ka biya musu bukatun su marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka iyayen da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan ta mu ka zo Allah ka sa mu da kyau da imani waɗanda suka sa aure a gaban waɗanda aure ta ko a gaban Allah ka shiga da mu اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم wannan abu ya kamata abin shi da ne ba abu da ya